jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau hudu ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da biyu ko biyu ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imamul mundhiri Allah shi mishi rahama muna cikin kitabut tahara na littafin je mun faru bayani dangane da tsoratarwa daga boli ya taba tufafin mutum ko jikinsa sannan da kuma tsoratarwa ga rashin tsarkaka daga boli ko kun je annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi yawa azaba kabari duka daga boli ne Allah ya tsare mu don haka a bar wasa da boli in mutum ya yi boli ya tabbatar da ya yi ɗahara in akwai ruwa sun fi tsarki kuma sun fi daɗi in babu ruwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda a yi kamun ruwa da dutse sai a sa dutse amma ko duwatsu nawa za ka amfani da su to annabi ya ce yana da kyau su zama mara ko ka yi da dutse guda ko uku ko biyar gwargwadon dai abin da ya tsalkake ka kuma kamun ruwa da dutse yin istinja'i da dutse ba wai sai ga boli ɗaya ba ko kashi an kai ya halatta a yi kamun ruwa da dutse sannan in mutum ya yi amfani da dutse ga kamun ruwa to in an jima in ya samu ruwa kuma bid'a ne ya ce zai yi amfani da ruwa kun fahimta ba a haɗa dutse da ruwa in kuna tunuwa karatunmu na bulugul maram mun karanto hadisin da ya haɗa duwatsu ya ce ana haɗa duwatsu da ruwa amma ni ce muku hadisin bai inganta ba wanda ya yi kamun ruwa da duwatsu ya tsalkaka haurin allah kun fahimta don haka yan an jima in ya samu ruwa alwallah kawai zai yi bai cewa ya ce ya yi ɗahara tun da ɗazu da duwatsu ya yi wannan tsarkin da ka yi da duwatsu ya yi ka ce in ka samu ruwa sai ka ta ka wanke da ruwa wannan ka zo da bida'a in ka samu ruwa yan an jima iyaka ka tafi ka yi alwallah kawai ina fatar kun fahimta To sannan bayan an kula da kamun ruwa sadda duk an ka yafi tsari ya ku gayu kuna ji mafi yawa ya fi shafuwar gayu su abba su damu da kamun ruwa ba ko to kun jiya mafi yawan azaba kabari sababiyar rashin kamun ruwa ne bayan an kula da kamun ruwa kuma kuma a kula in an zo fitsari kada ka bari fitsari ya taba jikinka ko ya taba suturarka kun fahimta duk yana cikin abin da ke sa mutum ya cimma azabar kabari rashin tsalkaka daga boli rashin kamun ruwa da kuma rashin suturci jikinka daga kada boli ya taba ka don haka azanka kula ina fatar kun fahimta to jiya mun tsaya hadisan abu bakarata yau da yadda allah za mu tashi hadisan abu huraira ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول ci gaba dai da bayani dangane da nuna wajabcin kamun ruwa in mutum ya yi boli da kuma wajabcin mutum ya kame kai ne kada ya bari boli ya taba jikinsa ko ya taba suturarsa ya ce an karɓi wannan hadisin daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce aktharu azabil qabri kaga alhamdulillah nan ya fassara mana ruwayoyin da mun kayo baya na jiya cewa sun kai ammatu azabil kabari menene ma'anar ammatu azabil kabari ai aktharu azabil kabari kun fahimta dama hadisai suna fassara junansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aktharu azabil kabari mafi yawan azaba kabari min albawli daga bawli ne mafi yawa yawa yawan waɗanda ake wa azaba kabari ana azaba kabari na samun mutum ne sababiyar boli ko rashin kamun ruwa in mutum ya yi boli ko kuma rashin kula ka bari boli ya taba jikinka ko ya taba sutura ka baka wanke ba in ya taba jikinka ko ya taba sutura ka mi shari'a ta ce kaga sai a ce a wanke a sa ruwa a wanke ko sannan in boli ya taba ka ba yayyafa ruwa za ka yi ba haka a inda ake yayyafa ruwa kana kokonto shin suturan nan tana da najasa ko ba ta da najasa to nan an ka ce ka samu ruwa ka yayyafa amma in ka tabbatar da boli ya taba to nan ba yayyafi za ka yi ba wankewa za ka yi sosai har ta tsalkaka daga bolin nan ina fatar kun fahimta to shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi yawan azaba kabari min alboli daga boli ne kaga magana ta kare Allah ya tsare mu don haka ya zan wajibi a tashi tsaye a kula da boli yan an kai boli a kama ruwa da kyau sannan bayan an kama ruwa sannan kuma a yi kariya kada wurin bolin ya taba jikin ko suturarka haka yan an zo kama ruwa kada a yi kama ruwa na malam ba kauye kun san yadda samarin kauye ke kamun ruwa in ba kawai saurayin kawai ya fi tsari yake kamun ruwa sai ya yi haka sai ya ɗebo yawu ga bakinsa sai ya dadala shi kina ya tsalkaka kaga ya ɓata hannun ya ɓata suturarsa yawu jama'a suna ana tsalki da yawu ka gani haka nan wasu ke yi in ya yi boli sai ya haka ɗai sai ya dadala shi kenan wai ya tsalkaka to yanzu ka taɓi boli da hannunka to shi yatsan da ka taɓi boli fa shi ko sannan wa ya gaya maka yawu yana yana tsalkake boli da ruwa ake tsalkake boli in ba a samu ruwa ba sai a amfani da duci amma ba a ce a ko kun ta cikin karancin da kun kai akwai wanda ya karanta inda an ka ce ana kamun ruwa da yawu mutum ya sa ya dadulu miyau sai ya taɓa hakan ga kuma ba a cin gina wani in yayi sai sai ya dadala ta ga gina ya surmuka ba a kamun ruwa da gina ina fatar kun fahimta wannan hadisi na abu hurairar ce rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi wa ibn maja da imamu ibn maja wallabdu lahu lafazin na ibn maja ne wal hakim da imamu hakim shi ma ya fitar da shi Waƙala hakim ya ce sahihun ala sharɗin shaikhain wannan hadisi ingantacce ne ya zo a kan sharaɗin bukhari da muslim imamul munziri allah shi mai rahama ko kuma duk dai maganar hakim ce ya ce wala a'lamu lahu illatan ina tsammanin duk maganar cikin maganar hakim ce bayan hakim ya ce sahihun ala sharɗin shaikhain ya ce wala a'lamu lahu illatan kuma ni in ji imamu hakim rahimahullah ya ce ni ban san wannan hadisin yana da wata illa ba haka yake qala al-hafiz hafizul munziri mawallafin at-targhib wa tarhib Allah shi mishi rahama yace wa huwa kama qala magana tana nan kamar yadda hakim ya ce tabbas wannan hadisi hadisi ne sahihi baya da illa ko ya guntuwa kun ji wannan kaga hadisin mu hadisi ne ingantacce kan tagariya sai mu yi salati ga annabi Allah ya kara ma annabi tsira da aminci don haka kun jiya akthar azabil qabr min al bawli yanzu akwai mai sake wasa da boli ka gani don haka ashe matsayin mu na musulmi kamata ya a ce kowane wanda adda mota ya tanadi ruwa na dahara cikin motarsa kana cikin tafiya in Allah ya kaddara boli ya dahara ta kama kana da ruwanka cikin buta in ma ba a yi haka nan ba nace muku duk inda dahara ta kama ka in babu ruwa dai akwai duwatsu to ya halatta in wanda bai samu ruwa ba ya halatta ya amfani da duwatsu na ce muku kuma yadda ruwa suke tsalkakewa ga shari'a haka duk wanda ya amfani da duwatsu ga boli ko ga kashi ga shari'a ya tsalkaka abin ɗaya shari'a ta nema gare ka kai amfani da duwatsu mara ko dutse nawa za ka amfani da su ba za ka ba amfani da duwatsu ba sai kasa na ƙarshe kamar in kashi ne misali ya fitowa da kassa shi bai riƙo komi na kashi ba ya nuna kenan muhallin ya tsalkaka kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa an abi umama radiyallahu anhu qala hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi ya ce marar nabi sallallahu alaihi wa sallama fi yawmin shadidil hari annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shuɗe fi yaumin cikin wani yini shadidil har mai tsananin zafi kaga irin yau kenan ko yau an yi zafi eh kaga irin yau abu umama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuɗe fi yaumin cikin wani ne shadidul har mai tsananin zafi na hawa baƙi ilgarƙad ya tafi gefen baƙi ilgarƙad gefen baƙi'a baƙi'a inda inda makabartan madina take nan ne baƙi'a ba ita makabarta ake kira baƙi'a ba dama sunan wurin ne kun fahimta sai an kai makabarta wurin kun fahimta sai an ka samu wurin makabartar baki'a da ga larabci asalin kalmar baki shine fili fallau fili amma wanda adda itace shine baki'a to dama wurin kuma akwai itacen garkad menene garkad sunan wani icce ne an ka ce icce ne yana da kaya nace abin da ya fi zama kusa mu fassara garkad ne ga tunanina shine bagaruwa saboda 'yan shekarun baya kafin a sare su duka duk wanda ya san yadda makabarta take ta san ciki yake da iccin bagaruwa kuma dama bagaruwa tana da kaya ko an ce garka da icce ne wanda yake da kaya kaga bagaruwa tana da kaya to baqi'ul garqad baqi'a sunan wurin garqad kuma itacen da a wurin dama akwai itacen garqad da yawa wurin sai an ka samu wurin baqi'ul garqad menene baqi'ul garqad inda makabartan madina take yanzu kun fahimta ita kuma makabartan makka ta asali banda waɗanda an kai daga bayan wucewar annabi wadda dai akwai zamanin annabi ita kuma ana kiranta hajjun hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da makabartan makka hajjun da makabartan madina baƙi'a za a naɗe sai yadda kasan ana naɗe tabarma sai a kai cikin aljanna a zazzage shi yasa bawan Allah nan makaho ke addu'a Allah ya kai shi Madina ya mutu can kun fahimta ai ba mutuwa Madina adda ba mutuwa da imani ko sakkwato kan mutu inda ya ka mutu da imani zaka shiga aljanna sannan kuma ko ka mutu Madina an saka cikin makabarta kuma an turbuɗe ka cikin makabarta ta garkat ko ta hajjon in munafikin Allah kake mun yi hadisai in kun lura cikin riyadus salihin ƙarshen riyadus salihina hadisai sun tabbata manzon Allah ya ce gabanin tsayuwar sa'a duk waɗanda an ka turbuɗe cikin makabarcin nan nan guda biyu waɗanda ba musulmi ba Allah zai sa mala'iku su cire su su maishe su wani wuri kaga ba da su cikin yanzu a zazzage a cikin aljanna ba munafiki duk inda ya mutu bai shiga aljanna don haka roƙi Allah ya saka mutu da imani in ka mutu makkan ko madina ko sakkwato duk inda ka mutu dai Allah ya saka mutu da imani Allah ya samu mutu da imani to shine abu umama ya ce marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya shuɗe fi yaumin cikin wani ne shadidil har mai tsananin zafi na hau baƙi ilgarkad manzon Allah ya shuɗe ta gefen baƙi'a gefen makabartar madina ƙala shi abu umama marwacin hadisin ya ce wa kanan nasu yamshuna khalfahu mutane sun kasance suna tafiya bayansa shi annabi annabi yana tafiya sahabbai da sun ka ganai sai sun ka biyo shi daga baya kun fahimta ƙala shi abu umama marwayacin hadisin ya ce fallon ma sami a sautan na'ali da annabi ya ji sautin takalmansu bai san bai suke da shi ba amma da ya ji sautin takalmansu bayanai wa ƙar zalika fi nafsi sai wannan ya tabbata cikin zuciya ta cewa lalle biye ne suke da shi kun fahimta su wane ne abbe da shi daga baya sahabbansa ba yahudawa ba ne ba wasu mashirikai ba ne balle a ji tsoro sahabbansa ne sun ga mai gida ga mai gida na ya kama hanyar baki'a ba sai a rakka shi ba to amma sai sun ka saba ma al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai karatun littattafan da sun ka zo da ɗabi'un manzon Allah duk littattafan da sun ka zo da ɗabi'un manzon Allah sun yi bayanin cewa on no circumstance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shiga ga mutane su biyo bayansa mafi yawa yanzu kamar hadisin mu na jiya hadisin abubakar ta wanda mun hakwana gare shi ku dibe shi ku gani abubakar ta yace bayna man nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yamshi baini wa baina rajulin akhar wata rana annabi yana tafiya tsakani na da wani mutum mu uku muke da manzon Allah da abubakar ta da wani mutum to ya an kai tafiyar maimakon manzon Allah ya wuce gaba su almajiran su biyo baya kamar yadda an ka saba yi a'a sai annabi ya shiga tsakiyar su sai sun ka jera yadda ka san kana jera da abokananka wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah in mutane ba su da yawa in suna da yawa kuma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya iza su su wuce su mutane sai ya zaɓi mutum guda ko mutum biyu su tsaya sai su tafi tare da shi amma baya cikin ɗabi'ar manzon Allah ya wuce gaba a biyo shi baya irin yadda ake wa shugabanni na jahiliya me illar yin haka nan saboda yana sa kibiri kamar yadda zamu yi cikin wannan hadisin sanda duk ka shigo ga mutane sun ka biyo ka baya to yanzu shedan zai riya ma wato kai ne sarki kai ne shugaba waɗannan duk talakawan ka ne ga sunan bayan ka sun biyo ka bi to kaga sai sai kibri ya shiga sai ga mutum ya canza tafiya ya kama daga wasu kafaddu haka yana kaga sai shedan ya halaka shi kun fahimta don haka yin haka ne ya saba mu sunna baya cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba mutane su biyo bayansa a in mutane suna da yawa to ɗabi'ar manzo Allah shine sai ya iza su su wuce gaba sai ya rika mutum guda ko mutum biyu sai su jera su tafi tare amma baya cikin ɗabi'ar manzon Allah ya shigo gaba a biyo shi baya di kun fahimta to sai ya ce wa kanan nasu yamshuna khalfa mutane sun kasance suna tafiya bayansa sai sahabbai da sun haga annabi ya ta sama baki'a sun ka taso sun ka biyo shi daga baya kala shi abu umama marwaicin hadisi ya ce fallon ma sami a sautin na'al da annabi ya ji sautin ta kalma cewa ga muta ga sahabbansa nan biye da shi bayansa wa kar zalika fi nafsi sai wannan ya tabbata cikin zuciyarsa cewa eh lalle shine sun ka biyo ba tafiyar su daban-daban ba kun fahimta fajalasa da annabi ya lura shi sun ka biyo sun sa shi gaba sai samu wuri ya zauna ya zauna har sun ka iso da sun ka iso hatta qaddamahum amamahu har sai da annabi ya iza su gaba gare shi yace to bismillah ku tayi mutai sai ya sa su gaba kun lura da yadda hadisin yake don mi da annabi ya sa su gaba shi kuma ya tsaya baya ko tare da mutum guda ko tare da mutum biyu yace li Allah ya kafi nafsihi min al-kibr domin kada wani abu na kibri ya afka cikin zuciyarsa ashe kenan wannan yana nuna mana duk wanda ke shiga gaba musamman shugaba duk shugaban da adda ɗabi'ar shiga gaba talakawan su biyo baya na di to wannan na sa shi kibiri don haka in kana son ka tsira daga kibiri ce su wuce in sun ka wuce sai ka biyo bayan su kai ko sai ka zaɓi abokai kamar mutum guda ko mutum biyu sai ku jera sai ku tafi ka huta kibiri abin kwarai ne to Allah tsare mu daga kibiri kun ji wannan to ma man rabe baki ilgarkar da annabi ya shuɗe a baki'a makabartan madina idza bi qabrain sai ga wasu kaburburra guda biyu kaddafa nufihi marjulain wanda mutane sun turbude wasu mutane biyu cikin su kowane kabari an turbude mutum guda cikin sa qala shi marwayacin hadisin abu umama ya ce fawa kafan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ya tsaya inda kaburburran sai ya ce man da fantum hahuna al-yawm suwane ne kun ka turbuɗe nan wurin a yau suwane ne kun ka turbuɗe yau nan wurin ga ƙalu sai sahabbai sun ka ce fulanun wa fulanun da wane ne da wane sun ka ambata mai waɗanda an ka turbuɗe ƙalu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce innahuma to su waɗannan bayan Allah da kun ka turbuɗe cikin kaburburan nan la yu'adhabanil ana yanzu na ana na ane musu azaba subhanallahi kaga yana gittowa sai yaji ane musu azaba shi ya tsaye in ba shi ba ɗan ana wa mutum azaba wanda a cikin kabari akwai wanda in ya gitto yana ji kaga wannan hususiya ce tashi ko to yana cikin mu'jizojinsa Allah ya ƙara mai tsira da aminci sai ya ce innahu ma la yu'adhaban al'ana yanzu na ana na ane musu azaba wa yaftatina ni kuma suna na ana fitinar su fi qabraihima ba fi qabrihima ba fi qabraihima don kaburburan biyu ne akwai ya'un tsakanin ra'un da ha'un sai kun sa ya'un wa yaftatina ni suna nan kuma ana fitinar su fi qabraihima cikin kaburburan su alu sai sahabban da ke tare sun ka ce ya nabi Allah ya annabin Allah wa ma za ka me yasa bubbantar da wannan azabar da ake musu cikin kabari kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahaduhuma amma ɗayan su fakana ya kasance la yatanazzahu min al-bawl bai tsarkaka daga bauli jiya riwayar da ya kawo jiya ta Imam al-Bukhari ya tazo la yastatiru min albauli kun fahimta la yastatiru bai kare kansa daga bauli bai kare kansa in yana boli ba ruwansa boli ya taba suturarsa ya taba jikinsa ba ruwansa ba abin da ya dame shi kun fahimta wannan kuma ya ce la ya tanazzahu min albauli bai tsarka kowa daga bauli riwayar da imam muslim ya fitar shi ko ya ce la la ya tanazzafu min albauli shi ma bai tsalkaka daga bauli wata riwaya duk dai ingantattu duk sun inganta ya ce la ya stabri'u min albauli bai istibra'i bai kamun ruwa daga bauli kaga ashe kenan in mun ka tara riwayoyin duka suna nuna mana abu biyu ne na farko abin da ke sa azaba kabarin na farko shine rashin kamun ruwa daga boli rashin tsalkaka daga boli na biyu rashin kare kansa daga boli bai in yayi boli bolin na iya baltsamma tufafinsa ko suturarsa to wayannan suke jawo azaba kabari kun fahimta yanzu to kaga kakko ga kalmomin cikin wasu hadisai ku ce an yi tanakuli ba tanakuli duk suna kama da juna ba cin karo sai ya ce amma ahaduhuma amma ɗayansu fakana ya kasance la ya tanazzu min al-bawl bai tsarkaka daga boli in yayi boli haka ne yakan murƙusa ta yayin su a cikin wando ya wucewa ta bai tsarkaka daga boli wa amma al-akhar shi ko gudan fakana yamshi bin namima ya kasance yana tafiya da annabi dan gulma ne da da ake illa gulma game game ya ce ya iskan ma wane ya ce wane ya ce mai kaza ya iskan ma wancan ya ce wancan ya ce mai kaza ba shine annabi manci ba to waɗannan su ne manya abin da ke sa a mutum ya iska ma'azabar kabari Allah ya tsare mu duk laifin da ya kai ga aima azaba saboda shi me suna wannan laifin ya zan ka ba'ira ya zan babban laifi kaga ashe kenan da rashin tsalkaka daga bawali da rashin kariyar kai daga bawali da yawo da annamimanci wayannan duk suna cikin kaba'irul zunubi Allah ya tsare mu daga gare su kuma ya tsare mu daga azabar kabari wa akhadha jaridatan sai manzon Allah ya dauko wata tsumanjiya rada batin danya fashaqaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsage ya bare tsumojiyat ya bare ta biyu thumma ja'ala alal qabrayn sannan ya aza kowane bare akan akan kaburburan sannan ya aza tsumojiya ga akan kaburburan biyu ma'ana kowane kabari sai ya aza bare guda Ƙalu sai sahabban da ke tare da sun kace ya nabi Allah ya annabin Allah lima fa'alta hada don mika aikata haka ka ce waɗanda ke cikin kaburburan ana musu azaba sai mu ka ɗauku tsummojiya ta da bino ka ɓare ta ka aza ko wani ɓare bisa kabari guda me amfanin haka nan ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyu khaffafanna anhuma na yi ne domin a sauƙaƙa musu sababi ya tsumojin gada na azabi su kaburburan insha Allah ta'ala za a yi musu sauƙin azabar da ake musu cikin kabari kun fahimta shine liyu khaffafanna anhuma nayi ne domin a sauƙa musu azaba Ƙalu sai sahabbai jin haka sun kace ya rasulullah ya manzon Allah hatta mata kuma yu'azzabana har zuwa yaushe ne ake yi musu azaba Ƙala sai annabi ya ce gaibin wannan gaibi ne la ya alamu illallah ba wanda ya san wannan lokacin sai Allah kun fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce walla walla tamazzu qulubikum in ba don tsatsagewar zukatanku ba ba don kada zukatanku su tsatsage ba tamazzu wani kila zai rubuta mai tamarrugu ba tamarrugu bane tamazzu ne zayon ne digun gara'un yake zayon ne da ainun walawala ta mazu qulubikum in ba don tsatsagewar zukatanku ba wata zayyudukum fil hadith da kuma ƙarin da kuke yi ga magana in an ka zo magana sai ku dan ƙara don magana ta ƙara gishiri ku ƙara gishiri ba shi ake kira ƙarin gishiri ga zance ba wata zayyudukum kuma in ba don ƙarin gishirin da kuke yi ba fil hadith ga zance lasa mi'tum ma asma'u lalle da kun ji abin da nake ji kun fahimci wannan ya ce rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi walladu lahu lafazin nashi ne wa ibn majah da imam ibn majah kilahuma dukkan su su biyu min tariq ali ibn yazid al-alhani sun karbo shi ne ta hanyar ali dan yazid al-alhani anil qasim shi kuma alhani ya karbo daga qasim anhu shi qasim shi ya karbo daga abu umama al-bahili Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to in ba don da yake akwai wani da ifi cikin isnadin ba da hadisin sai ya inganta amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da ifi kun ji wannan amma da ya inganta da me yake karantarwa yana karantar da irin aibin da agga waɗannan laifuffukan guda biyu na farko yana karantar da ashe azaba kabari gaskiya ce sannan na biyu yana karantar da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana jin abin da ake wa waɗanda a cikin kabari kun fahimta sannan abu na uku yana nuna kenan waɗancan abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da ke sabubbantar da awa mutum azabar kabari su ne rashin tsalkaka daga boli da yawo da annamimanci annamimi ko tsaya mai sai an yi mai azabar kabari in ba ya tuba ba ya bari haka wanda baya kula da boli wanda baya ko baya kula da fitsari ya taba jiki ne ko sutura tai shi ma ku tsaya mai sai an yi mai azabar kabari in baya tuba ba muna roƙo Allah ya shirya da mu amma kamar yadda nace muku hadisin da ifi ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba ya ce wa an abi abdurrahman wa an abdurrahman ibn hasana radiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa fi yadihi daraka fawada'aha hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abdulrahman ɗan hasana hasanan nan ba mace bace namiji ne hasana ba mace mun ka sani a hasana ba to wannan namiji ne ka san akwai irin sunayen nan ko kuma ga kowane yare ko ga hausa akwai irin su kamar juwairiya juwairiya ba mace bace akwai namiji juwairiya kun ba sannan asma'u mace ce aiko akwai namiji asma'u ka gani waɗannan duk suna cikin sunayen da maza da mata na tarayya da su kuma ko ga hausa muna da irinsu kamar gambo ai kaga gambo ana ce ma mace gambo ana ce ma namiji gambo kamar bala ana ce ma namiji bala ana ce ma mace bala da bala namiji da bala mace duka gunci sunan ne an kai asali ne balarabe da balaraba namiji balarabe mace balaraba sai a gunce a ce bala ko ba shi ba ne wane ne balarabe wanda an ka haifa ranar laraba shi ne balarabe daga laraba ne ba balarabe wancan mai larabci ba ɗan da an ka haifa ranar laraba shi ne balarabe haka ɗiyar da an ka haifa ɗiya mace wadda an ka ranar laraba ita ce balaraba to sai a gunce sai a ce bala kamar jabbo akwai jabbo namiji akwai jabbo mace duk suna ne wanda maza da mata suna tarayya me ma'anar jabbo to eh mm. to madalla to kaga da jabbo da jabbe ko ana ce ma namiji jabbo ana ce ma mace jabbo inda dukkan jajjabbo wadda an ka yi baƙi sai an ka haife ta ko ko an yi baƙi sai an ka haife sai a ce mai jabbe kun fahimta gambuha eh gambo gambo wanda an ka haife maza ko tawaye ko ma ba, ba, ba tare suke ba an haifi maza biyu ko fiye da biyu sannan an kai shine gambo kishiyar tanko shi ko tanko fa in ka ji an ce tanko tanko shi ko kanin mata wanda an ka haifi yi dariya bisa duk abin da ya shafe da sai ku yi dariya wato ke da allah ɗaya tsare da an ce min tanko ko sai a ce bello tanko kanin mata su wanda duk an haifi mata biyu ko fiye da biyu an haifi ni mata hudu nika bima sai da an haifi mata hudu sannan an haifan sannan bayan an haifa an koma haifa wasu mata hudu kuma mu tara muke ɗakin mu takwas don mata ne ɗaya namiji ɗaki guda kenan ɗaki guda kuma duk gidanmu ni ɗaya namiji don mata ne kaga shi yasa kuma Allah ya min zuciya ta maza kanin mata ga al'ada ba wani soto bilo an kasan shi ba wani matsoraci haka wani lalatacce ta Allah shirin da mu ta mu tafi ina yake amma ni kaga da Allah ya tashi bani sai ya bani equal yanzu masu rai ya sha hudu gare ni bakwai maza bakwai mata ban da waɗanda nan mutu waɗanda dai addare sha hudu gara kaga ko rabin na malam abakar jibirin bai ba shi arba'in da wani abu gare shi Allah ya raya su akan sunna ko da abin takalifinsu to ina yake ina mun ka aje ya ce wa an abdurrahman ibn hasana daga bayanin hasana ne ko nace muku ba mace bace namiji ne wa an abdurrahman ibn hasana radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisin daga wani sahabi abdurrahman dan hasana hasan da husaini da hasana da husaina abinda mun ka al'adanta munan sai tawaye yan biyu amma asali su wane ne hasan da husaini jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan na na Fatima to ai su ba ƴan biyu bane wa da kane ne Hassan an ka haifa shi ɗaya an ka haife shi bayan wata goma sha ɗaya an ka haifi kane ne Husaini don haka da Hassan da Husaini jikokin manzon Allah ɗayan na na Fatima radiyallahu anha ba tawaye bane wa da kane ne don haka ashe ba dole wai sai tawaye ake samu Hassan da Husaini yanzu Allah ya baka ɗa guda sai ka samu Hassan ko ka same shi Husaini in ka koma samun wani kuma kane ne sai ka same Husaini haka haka manzon Allah ya wa wadancan don haka ba dole bane wai sai tawaye ake samu Hassan da Husaini sannan ba dole kuma in ka samu tawaye dole sai ka samu su Hassan da kana iya samu su wani suna kana iya samu su Abubakar da Umar dan shi ai ce ka ji munafiki ya ce a cire Hassan da Husaini a sa Abubakar da Umar mu da Hassan da Husaini da Abubakar da Umar duk shugabanninmu ne la nufarriqu baina ahadin min rusulihi yadda kasan ba mu bambanta tsakanin manzannin Allah haka ba mu bambanta tsakanin sahabban manzon Allah da Hassan da Husaini da Abubakar da Umar sauran sahabbai mu auren mu duk sahabbai manzon Allah ne masu daraja kowa yana da iya tashi ba wanda annabi bai faɗi magana ta yabo ba game da shi don haka mu muna rike da su duka kuna yi irin yadda ahlul kitabi sun kai kaga yahudu sun ka ɗauki annabi Musa sun hakafirce ma annabi Isa da annabi Muhammadu su ko nasara sun ka ɗauki annabi isa kawai sun ka kafirce ma annabi musa da annabi muhammadu to abin da 'yan shi'a na yi kenan sai sun ka ɗauki hassan da husaini da ali da fatima sun ka kafirce ma sauran sahabbai to mu da ali da hassan da husaini da nana fatima hadisi nawa gare mu cikin duniyar ahalin sunna masu nuna falalar sayyidina ali muna da su ko ba mu da hadisi nawa gare masu nuna falalar nana fatima kuma da cikinsu akwai waɗanda aisha ga aisha ma an ka jiyo su aisha na faɗe su don nuna ba wata ƙiyayya tsakaninsu yan shi'a ne munafukan Allah ke suranta cewa akwai ƙiyayya hadisi nawa gare masu nuna mana falalar Hassan da falalar Husaini da falalar Susubiyun hadisi nawa gare mu cikin littafan sunna cikin Bukhari da Muslim da Abu da Tirmidhi da Sa'i da sauran littafan sunna hadisai nawa gare masu nuna falalar Hassan da Husaini sannan hadisi nawa gare masu nuna falalal ahalul baiti game ahalul baiti kawan bakinka muna da hadisai masu nuna falalar ahalul baiti ko ba mu da to da Allah ina ƙeya take don ƙarya suka yi mu ba mu ƙin su dai ka ƙeya da sahabban manzon Allah kuma sai Allah ya wulakanta su akan wulakanta sahabban manzon Allah muna roƙon Allah shiryar da mu to shine ya ce wa an abdurrahman ibn hasana radiyallahu anhu qala ai kaga saboda girman da agga hasan da husaini gare mu shi yasa yau duk wanda ya haifi tawaye hasan da husaini yake ce musu don Allah mutuntawa ne ko wulakantawa sannan saboda sanin irin yadda mu ahli sunna hasan da husaini suke da girma mace in ta haifi tawaye ta samu abincin abinci yawo da su ake yi yan biyu na gaishe ku haka ne ko ba haka bane ana ba ta sadaka abinci ana ba ta sadaka kuɗi ana ba ta sadaka tsaba sadaka komi ana bai akan Hassan da Husaini ashe ya nuna muna son su ko muna kiyaye da su wannan alama so ne ko alama kiyayya don haka ai shi a munafukai ne kakku saurari maganganun su munafukai ne kuma munafuccin gado ne sun kai yanzu suna nan suna yaya wai suna kiran yan salafiya mu kenan mu ne yan salafiya ko wasu suna kiran mu mazo wanda duka iya kare ibnu taymiya nace lalatattun banza hallan kun aza irin kuma ki masu bauta imaman su kun aza irin kuma ki hallan masu bauta imamai su abinda sun ka ce imaman su matsayin annabawa suke ko ba su mantuwa ba su kuskure wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal imaman ma sun fi annabawa yana daga cikin abubuwa na lalura waɗanda an wajibi ga mazhabar mu in jiwa war rubuta wannan imam khomeini cikin wani littafi nasa yace inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abubuwa na lalura na mazhaban mu ta shi'a anna li'a'immatina maqaman cewa imamanmu suna da wata matsaya ta daraja suna da wata daraja la yablughuhu malakun muqarrabun wanda wani mala'iki makusanci wurin Allah irin Jibril da Mika'ilu ba su kai ga wannan daraja ba wala nabiyyun mursal haka wani annabi wanda an ka aiko annabi manzo irin annabi Musa annabi Isa duk annabawan da ka sani manzannin Allah duk annabi Ibrahim da sauransu ba su kai ga wannan daraja ba imaman su kenan sun fi annabawa to su sun ɗauka mu ahli sunna haka muke don haka mu zo kare ahli ibn taymiya wane ne ibn taymiya maimakon ku ɗauko wani abu na addini ku karanta littattafan ibn taymiya tun yana raye aka sukarsa tun yana raye yake faɗi cewa duk wanda ya ji an soke ni ban yafe mai bai zo ya kare ni in ka ji an taɓa addini ka zo kawa addini kariya amma in ni an ka taɓa ka kyale shi kawai to bayan ya faɗa mana haka ba ibn taymiya ba ko jikan ibn taymiya sheikh abubakar mamur gome da kun kai zamani da shi me yake cewa kullun zai fara tafsiri ga azumi yace ban yafe ba ban yafe ba ga wanda ya ji an zage ne ya rama min zagi ai ga kakansa ibn taymiya ya dauko wannan to mu zo kare ibn taymiya da wanda lili don ibn taymiya yana annabi na nawa cikin annabawan mu ba mu kare ibn taymiya sannan mutumin da ko Allah ba mu haɗa da shi muka zo kare ibn taymiya da shi sun rubuta cikin littattafan su yan shi'a cewa duk Allahn da annabinsa khalifan annabinsa shine abubakar to su ba su yadda da wannan Allah ba Allahn su bane wannan annabi ba annabin su bane duk Allahn da annabi khalifan annabinsa shine abubakar to wannan ba Allahn su bane wannan annabi ba annabin su bane kaga ashe mu daban da nasu annabinmu daban da nasu ƙur'ani wannan sun ce littafin munafukai ne ya suke kiran ƙur'ani littafin munafukai sun ka ce da abubakar da umar sun ka kira zai dumna sabitin sun ka ce ya rubuta amma ba littafin allah ba ne ƙur'ani na haƙiƙani wanda allah ya saukar yana cin wani ɓarawo ya sace ya shige cikin kogo da shi ɓarawo duk duniya ba ɓarawo kamar ɓarawon da ya sace ƙur'ani ko akwai shi sun ce wani ɓarawo ya sace ya shige kogo suna can suna jira kada Allah ya fesai kaga yanzu kome da duk shekarun da ya duniya sun zanna banza don mi hayyan mutu bai karanta littafin Allah ba ɗaba ɗaba malamin kome duk shekarun da ya yi ya yi zakuwa zomo duniya hayyan mutu bai karanta littafin Allah ba littafin munafukai a ga hannuwansu wannan ƙur'ani cewa sun kai ba littafin Allah ba ne amma a riƙa shi tamfurare kafin ɓarawo ya fito su amshi littafin Allah ga hannunsa shi yasa kullum suna na ajalallahu furjahu kada Allah ya fito da shi mu ga tsaya to mutumin da ba mu haɗa Allah da shi ba mu haɗa annabi da shi ba ba mu haɗa ƙur'ani da shi ba ja mu zo mu yi kare ibn taymiya ibn taymiya wa ibn taymiya ya Allah girma ko ya annabi girma ko ya fi ƙur'ani girma da haka wannan maganar banza ce suke yi rashin ta faɗi ce Allah ya shirya da mu ya shirya da su to mu tafi an karɓo hadisi na gaba ya ce wa an abdurrahman ibn hasana radiyallahu anhu ƙala daga abdurrahman ɗan hasana yarda Allah tabbata gare shi ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fito inda muke wa fi yadihi ga hannunsa shi annabi addaraka akwai akwai sulke shine addaraka sulke kun san sulke ko wanda ake amfani da shi wurin yaki wanda ake kariya sai dai daraka asalin sulke da min mun san ake yin sulke da ƙarfe to daraka sulke wanda yake na fata ba na ƙarfe ba ba na fata ba ana sulke na ƙarfe ana sulke na icce ana sulke na fata to sulke wanda an kai da fata shine addaraka manzon Allah ya fito inda muke inji Abdurrahman ibn Hasana wa fi yadihi daraka akwai sulke na fata ga hannunsa fawada'aha sai ya ajiye sulkin nan tsakaninmu da shi sun majalasa sannan ya tsuguna fa bala ilaiha yayi fitsari yana fuskantar sulkin kenan kamar yanzu ga sahabbai ne nan ko ya fito sai ya sanya sulki tsakani ne sai ya tsuguna ya fuskanci sulkin me amfanin sulkin domin ya zan kariya tsakani ne da su mutane kun fahimta sai ya tsuguna ya ce sun majalisa kakkace sai ya zauna jiya ba mun yi irinsa ba tun da hitsari ba da zaune ake yi ba da tsuguna ake yi sai ya tsuguna fa bala ilaiha ya yi sulke zuwa ya yi boli zuwa ga sulkin ma'ana ba yawa sulkin boli ba ya fuskanci sulkin don sulkin ya zan kariya tsakani ne da su kada su ga al'aurarsa faƙala ba'adun sai wani da cikin sahabban ya ce unzuru ilayya ku kalle shi ya bule yana boli kamata bulul mar'a kamar yadda mace ke boli ya mata ke boli mata su ke tsugunni amma ashe ya nuna sahabbai yan su boli da tsaye suke yi boli da tsaye habbabi imamul bukhari ya kulla cikin sayar bukhari babul boli qa'iman babi mai bayani game da halaccin boli da tsaye don haka boli da tsaye ya halatta amma in za ka boli da tsaye ba yanzu in ka yi boli da tsaye wani tsoho can jahili sai ce kafirin banza in ba kahiri ba ka hitsari da tsaye su sun ɗauka kafirai ɗaya ka hitsari da tsaye wallahi ba kafirai ɗaya ka hitsari da tsaye ba manzon Allah ya tabbata manzon Allah yana fitsari da tsaye sahabban manzon Allah suna fitsari da tsaye kun fahimta to shine sai ya ce sai wani ya ce unzuru ilai ku kalle shi ya bule yana boli kamata bulul mar'a kamar yadda mace ke boli me ad dalilin da yasa wannan sahabi yayi wannan maganar saboda su abinda sun kafi boli da tsaye maza su yi da tsaye mata suke tsugunna in za su boli to sai annabi ya tsugunna ashe kenan da yin boli da tsaye da yin boli tsugunne kowanne sunna ne kakka ga mutum ya yi boli da tsaye kace mai kafiri ba kafirci ba ne kun fahimta to sai dai in za ka boli da tsaye tun da boli watsuwa ya kai in ka yi bisa fako yaya hausawa sun ka ce zamba fitsarin fakoyi kakai suna balsamma in ka yi boli da tsaye ga fako babu yadda za a ba su taɓa jikinka ba ko suturarka don hakan ga wuri mai jigawa kamar rairayi yashi mai shanyewa na ake yin boli da tsaye kun fahimta ka tabbatar da dai in za ka boli da tsaye bai taɓa jikinka ko suturarka ba don ka aima azaba cikin kabari to shi ne da mutumin ga ya ce ku dibi annabi yana boli kamar yadda mace ke boli fasami a hunna biyu ashe annabi ya ji shi faƙala da annabi ya ƙare boli mun yi ba jiya ko ba a magana in ana makewayi ko boli ko kashi mun yi ana fatan dai ba ku manta karatun da muka yi to faƙala da annabi ya gama bolinsa sai ya ce mai wai haka kai tunka ma alimta ma ma asaba sahiba bani isra'ila halan baka san abin da ya samu dan bani isra'ila nan ba wani dan bani isra'ila ba kanu su bani isra'ila sun kasance idza asabahumul bawlu ga shari'ar bani isra'ila wadda Allah ya ku annabi Musa da ita shari'a at-taura in najasa ta taba jikin mutum ko ta taba suturan mutum menene tsarki in sutura ce sai ka sa aska ka karkare wurin in su in jikinka ne ka sa aska ka karkare fatan na hajjini ya fito shi ya tsalkaka kaga shari'a tana da tsanani ko amma mu shari'ar mu wadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita najasa ko wace iri ta taba ka sa ruwa ɗaya ka wanke shikenan wanda ya tsalkaka in jikinka ne sa ruwa ka wanke in sutura ne sa ruwa ka wanke shikenan amma ga shari'a attaura wadda Allah ya ba annabi Musa in najasa ta taba sutura sai dai ka sa aska ka kaci wurin in kuma jikinka ne sai ka sa aska ka karkare wurin shi ne shari'a su kun fahimta sai annabi ya ce kanu sun kasance su yan bani isra'ila idza asabahumul bawl in boli ya same su ya taba jikinsu ko ya taba suturar su duhu sai su kankare shi bil makari da aska aska suke sawa su kankare shine tsalkaka fanahahum sai wannan mutumin ya hana su ya ce kai ku ba tuwahin ku ga banza don haka tunda ita ce shari'a sannan ba a san wankewa ba duk wanda boli ya taba aska ake sa a kankare to yanzu ya ce su bari kenan me ya umarce su su batsalka kuwa daga boli ko boli ya taba jikinsu ko ya taba sutura su su yi zaman su da bolinsu kun fahimta sai annabi ya ce fa'udhiba sai an kai mai azaba fi kabari cikin kabarinsa sababi ya hana mutane daga kamun ruwa daga boli ko ko daga wanke bolin da ya yi musu sai an kai mai azaba kabari a shi kaga azaba kabari ba tun zamanin tun zamanin magabata take ina fatar kun fahimta sai ya ce rawa ibn maja imam ibn maja ya rawaito shi ibn hibban da ibn hibban fi sai cikin littafin sa haka yake kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kan tagarya kaga wannan hadisin me yake karantarwa wani da cikin shari'ar bani isra'ila game da boli shine in boli ya taba wuri a sa aska a kankari sai wani ya zo ya ce ku bar kankara ku bari da sun ka bari sai Allah ya yi mai azaba kabari saboda hana su da yayi ina fatar kun fahimta kaga har yau dai magana annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan cewa aktharu azabil qabr min al bawli min al bawli Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kunna namshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama famararna ala qabraini shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi yace kunna namshi mun kasance muna tafiya ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama famararna sai mun ka shuɗe ala qabraini akan wasu kaburburra guda biyu faqama sai annabi ya tsaya inda kaburburran faƙumna ma'ahu mu ma in ji abu hurara sai mun ka tsaya tare da shi faja Allah launuhu ya tagayyar sai annabi ya shiga launin sai yana canzawa sai mun haga launin annabi na canji daggami zuwa game da fari zuwa ja inda don rayuwar annabi ta ɓaci kada ku manta launin sa yana canza ya koma ja amma in abu ya faranta mai rai launin sa na fari kun fahimta sai mun ga launin annabi yana canzawa ashe alamar rayuwarta ta ɓaci kenan hatta ru'i da kun muƙamisi har sai da hannun riga sai da an ka girgiza hannun riga ta ga kunmu nan hannun riga ba waccan babban riga ba wannan wannan shine kunmu sai mun ga hannun riga ta na, na, na, makarkata alamar me kenan jiki na ya ɗau makarkata kenan ya ɗau mazari kun fahimta har ga hannun riga ce yana kaɗawa haka kaga tsoro ya kama shi faƙulna sai mun ka ce malaka ya rasulallah me ya same ka ya manzon Allah faƙala sai ya ce amma tasma'una ma azmu ba ku jin abin da nake ji ƙulna mun ka ce wa ma za ka ya nabi Allah menene kake ji ya annabin Allah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haza ne rajulani waɗannan mutane biyu da ke cikin kaburburan nan yu'azzaba ni fi quburihima ana musu azaba cikin kaburburan su azaban shadidan azaba mai tsanani fi dhanbin hayyinin ga wani zunubi mai sauki kun fahimta waɗannan bayan Allah da a cikin kaburburra ana na ana musu azaba matsananciyar azaba saboda wani zunubi mai sauki me zamansa mai sauki ba mai sauƙi ga shari'a ba mai sauƙi ga ganin idon mutane ga ganin idon mutane waɗannan abu da sun ka aikata waɗannan zunuban da sun ka aikata zunubai ne ƙanana amma ga shari'a manya ne har ga tatarne da sun ka jawo musu nan kun fahimta ƙulna abu hurera ce sai mun ka ce fi mazalika game da mene ake yi musu azaba ya manzo Allah me laifufukansu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana ahaduhuma la yastanzu min al-bawl dayan su ya kasance bai tsarkaka daga boli in yayi boli ba ruwa ne da kamun ruwa bai tsarkaka daga boli hakan ga in boli ya taba jikinsa ko ya taba sutura ba ruwa ne da ya wanke shikenan sai ya shura ya ta tafiya shine kana ahaduhuma la yastanzu min al-bawl dayan su ya kasance bai tsarkaka daga boli kaji abin da ya kai shi ga samun azabar kabari wa kana al shi ko gudan ya kasance yudhin nasa bil lisani yana cutar da mutane da harshen sa wayam shi bainahum bin namima yana yawo tsakanin mutane da annamimanci dan gulma ne ya zo inda wannan ya ce wani ya ce ma kaza na barna ya koma inda wancan ya ce wani ya ce ma kaza na barna don ya hada sababi tsakaninsu kaga ashe kenan rashin tsalkaka da gaboli da yawo da gulma suke kawo azaba kabari Allah ya tsare mu fada a bi jarida china abu hurairar ce sai annabi ya ce a kawo tsumanje biyu min jara'idan nahali daga tsumanjin dabino da an ka kawo mai tsumojin kun san tsumanjiya ko faja'ala sai annabi ya sanya fi kulli kabarin ga kowane kabari wahidatan ya sanya tsumanjiya guda kulna sai mun ce in ji abu hurairar mun ce wa hal yanfa'uhum zalika wannan na amfana su ya manzon Allah qala na ce eh yukhaffafu anhuma za a sauƙaƙa azaba gare su ma da mata raɗa ni muddin tsumojin sun ka wanzu suna ɗanyu muddin ba su bushe ba za a sauƙa musu azaba kun ji wannan hadisi ko ya ce rawa ibn hibban fi sayi imamu ibn hibban ya rawaito cikin littafinsa sahih ibn hibban qauluhu sai fashin bakin wasu kalmomi can cikin hadisin da ya ce fi dhanbin hayyinin yace hadha ne rajulani yu'adhabani fi quburihima azaban shadidan fi dhanbin hayyinan ana yi musu azaba azaba mai tsanani saboda wani zunubi mai sauki ya'ani yana nuhin hayyunan indahuma zunuban da sun ka aikata masu sauki ne gunsu wa fi dhannihima ga zatunsu ba su yi zatun zunuban girman su ya kai inda ya kai ba kun fahimta aw hayyunan alaihi mashtinabu ko ko nisantar zunuban abu ne mai sauki gare su zan sauƙi suke iya barin zunuban da sun so amma sun ka nace akan zunuban har sun ka haifar musu da azabar kabari la annahu hayyun fi nafsi al-amr ba wai ana nuhin zunubin mai sauƙi ne ga haƙiƙanin al'amari ba la'annan namima domin annamimanci muharramatun ittifaqan ga ittifaqin malamai annamimanci an haramtar da ita haka rashin tsarkaka daga bawali an haramtar da shi ina fatar kun fahimta a shi waɗannan hadisan shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagarya kun fahimta kaga shi ma kamar yadda sauran magabata ne sun ka nuna abinda suke karantarwa shi ma shi yayi karantarwa wajabcin tsalkaka daga bauli da wajabcin nisantar annamimanci sannan in mutum bai nisance su ba kuma abinda za su haifar mai gobe kiyama shine azabar kabari Allah ya tsare mu sai hadisi na ƙarshe ko hadisi na ƙarshe insha Allah ta'ala a saura biyu ya ce wa an shufai ibn mati in al-asbahi radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisin daga shufai dan mati al-asbahi yarda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala shi kuma shufai ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce arba'atun mutane hudu yuzuna ahlan nari za su cutar da yan wuta alama bihin min al'adha duk da abinda 'yan wuta suke gare shi na cuta 'yan wuta jama'a cikin bala'i suke ko cikin ni'ima cikin bala'i suke ko to duk bala'in da 'yan wuta suke ciki to so mataɓe ne 'yan ansa wasu nau'in mutane guda hudu to za su ƙara bala'i akan bala'i za su ƙara musu bala'i bisa ga wanda suke ciki subhanallah kaga wa'annan sun kai miyagun mutane Allah shi kare mu da kariyarsa shi ne ma'anar arba'atun mutum hudu nau'in mutane hudu ba da ɗaya biyu uku hudu ba a nau'in mutane hudu yuzuna ahlan nari suna cutar da yan wuta alama biha akan abin da aga su yan wutan min al'adha na cuta bayan cutar da suke ciki bala'in da suke ciki to yan ansa waɗannan nau'in mutane hudu za su ƙara musu bala'i yas'auna bainal hamim wal su waɗannan mutanen hudu yan an sa su wuta za su rinka tafiya bainal hamim tsakanin ruwan zafi wal jahim da wuta ashe ya nuna kenan ruwan zafi ba cikin wuta suke ba waje suke ina fatar kun fahimta lokaci lokaci za a fito da yan wutan a kai su wurin shan ruwan zafi in sun ka sha sannan su dawo to su waɗannan nau'in mutane hudu za su rinka kai kawo tsakanin inda ake shan ruwan zafi da wuta yad'una suna yin kira bilwaili da bane wa thubur da halaka wannan zagayen da suke yi kai kawo tsakanin wurin shan ruwan zafi da wuta ba abin da suke kira illa wailun wailun lahum bane ya tabbata gare su da thubura halaka kamar yadda Allah ke cewa la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira me thubur halaka yaqulu ahlun nari in yan wuta sun kaga irin bala'in da waɗannan na ƙara musu sai yan wuta su ce ba a don liba'adin sashen sai ya ce ma sashe ma balu haula me ya samu waɗannan kad azauna sun cutar da mu alama bina min al'aza duk da cutar da muke da ita duk da abin da muke da shi na cuta bayan bala'in da muke ciki amma ji da shigowar waɗannan sun ƙaro mana bala'i waɗanne irin mutane ne menene laifuffukan su ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko daga cikin su su mutane hudun zai hudu nau'in mutane hudun yace farajulun na farko mutum ne mugulakun alaihi tabutun wanda an ka kulle mai akwati min jamrin ta garwashin jahannama akwati za a cika da garwashi sai a jefa ya cikin akwatin ta garwashin wuta sai a kulle bane ya ci shi ko ba a sa komai cikin akwati ba an ka jefa an ka kulle ko cikin daki an ka batta ga gazahiya ka kwashe to akwati za a cika da garwashin wuta sai a jefa ya ciki sai a kulle inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a'adana Allah wa ajarana wa rajulun mutum na biyu kuma ya jirru am'a'ahu shi ko hanjinsa sun fito ta dubura yana jan su ga ƙasa yana zagayen wuta shine ma'anar ya jirru am'a'ahu shi ko mutum na biyu nau'in mutum na biyu shine wanda ajiyaye da hanjinsa kaga sun fito ta dubura wa rajulun mutum na uku kuma ya silufuhu bakinsa yana zuba ƙaihan da ruwan ƙurji ina irin ruwan nan na ƙurji masu kitikiti masu mugun wari suke zubowa ga bakinsa wadaman da jini subhanallah wa rajulun mutum na hudu ya akulu lahama shi ko naman jikinsa yake ci kun ji waɗannan mutanen ko waɗanda za su ƙara cutar da 'yan wata cutar da suke bisa gare ta to me laifuffukansu sun ka haɗu da wannan bala'i ko ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayu qalil li sahibi tagu sai a ce mu wanda a cikin akwati akwatin garwashi an kulle sai a ce mai ma balul abad me ya samu wannan manisanci shi wanda a cikin akwatin yan wuta sun kace manisanci manisanci daga me manisanci daga rahamar Allah kun fahimta sai yan wuta su tambaye shi su ce ma balul abad me ya samu wannan manisanci daga rahamar Allah kad azana ya cutar da mu alama bana min al'aza duk akan cutar da muke cikin ta ya karo mana wani bala'i fa yaqulu sai shi wanda a cikin akwatin wuta sai ya ce innal abada manisancin nan naku mata ya mutu ne wa fi unuqihi amwalun nasu akwai dukiyoyin mutane bisa kansa ma yajidu lahaqada an bai samu abin biya ba awafa an bai samu abin biya ba kaga ashewa ne ne za a sawa cikin akwatin garwashi a kulle wanda ya mutu da dukiyar mutane bisa gare shi bai ba abin biya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina barayi da barayin bisa titi da barayin masu ƙetare gida da barayin biro an baka haƙƙin jama'a ka raba biyu ka ɗauki rabi ka kai abuja ka ɓoye ka dawo nan ne kuma a ci rabi tare da kai ba haka nan suke yi ba to kun jiya akwatin wuta allah zai sa ku ciki don haka sun yi ƙwaruwa ko sun ƙwari kansu sun ƙwari kansu Allah ya tsare mu to kun ji yace mutumin nan naku da anka nisantar da garhamar Allah laifi nai shine mata ya mutu ne wa fi unuqihi amwalun nasu akwai dukiyoyin mutane bisa wayansa ma yajidul haqada an bai samu abin biya ba aw wafa'an da qada'an da wafa'an dum anasu guda bai samu abin biya ba ya ci dukiyoyin mutane bai samu abin biya ba to kun ji irin yadda za a azabtar da shi gobe kiyama ko Allah shi kare mu da kariyarsa thumma yuqalu sannan a ce lillazi yajuru am'a'ahu ga wanda ke jan hanjinsa wanda hanjin sun fito da dubura yana jan su ga ƙasa cikin wuta shi kuma sai yan wuta su ce mai ma balul abad me ya samu wannan wanda an ka nisanta daga rahamar Allah qad azana ya cutar da mu alama bina akan abin da aggare min al'aza na cuta bayan cutar da muke ciki shigowar ka wuta ta ƙara mana wani bala'i kai ko me labarin ka wani laifi ka aikata ka kai ga wannan mugun hali fa ya ƙulu sai ya ce innal abada manisancin nan kaga shi ma ya yadda an nisantar da shi daga rahamar Allah ko kana ya kasance la yubali bai kula aina asaba al-bawl minhu ina boli ya taba daga gare shi la ya gasulu bai wanke shi shi ko wanda hanjinsa za su fito a tudubura yana jan su shi ko mutumin da in boli ya taba tufafinsa ko ya taba jikinsa bai wankewa kun ji abin da zai haɗuwa da shi gobe kiyama don haka jama'a abin mai sauƙi ne la ya wa zakar baqiyatul hadith ya ambaci kon hadisin ba hudu bane ya kawo mana biyu dama ga mahallin shahidin munan la yubali aina asabal bawl minhu bai kula ina boli ya taba da gare shi la yagsalu duk inda boli ya taba in ga suturarsa in ga jikinsa bai wankewa to kaji duk wanda bai wanke boli kun ji abin da za a yi mai yace wa zakara baqiyatul hadith ambaci kon hadisin rawahu ibn abi dunya ibn abi dunya ya rawaito wannan hadisin fi kitabis sum cikin littafin sa kitabus sumti wa kitabiz zammil giba da kuma littafin sa da ya sama zammul giba wa dabrani da imam dabrani shi ma ya rawaito yashfil kabir cikin littafin sa mu'jamil kabir bi isnadin layyana amma da isnadi mai tabshi isnadi yana tabshi in kan matsa mai sai ya sai ya kace wa abu nu'aymin haka abu nu'aymin shi ma ya rawaito shi waƙala abu nu'aimin ya ce shufayi ibn mati'in shufayi ɗan mate muktalafin fi an yi saɓani game da shi faƙila an ce lahu suhuba wasu sun ce sahabi ne wasu kuma sun ce ba sahabi ba ne wa ya til hadithu bi tamami hadisin zai zo in full dinai fil giba cikin babi mai tsoratarwa game da giba na wannan littafin insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so Allah ya kai mu can zai kawo hadisi in full sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na ƙarshe insha Allah ya ce wa an abi umama radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallama qala an karɓi wannan hadisin daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ittaqul bawla ku ku kare kanku daga boli ku kiyaye boli fa innahu domin shi boli awwalu ma yuhasabu bil abd shine farkon abin da za a wa bawa hisabi game da shi fil qabri cikin kabari boli shine farkon abin da za a bawa hisabi game da shi cikin kabari yace rawahu dabrani fil kabir aidan shi ma wannan imam dabrani ya rawaito cikin mu'jamul kabir bi isnadin la ba asabihi da isnadi wanda babu laifi ga isnadin amma cikin isnadin akwai wanda ake tuhuma da ƙarya kuma yace la ba asabihi akwai muttahamun cikin isnadin don hakan ga saboda wannan muttahamun sai an kace mai hadisi ne maudu'i hadisi ne na ƙarya bai inganta ba sannan kuma abin da ke ƙara nuna mana ƙarya ce kaga wannan hadisi ya saba ma wani hadisi ingantacce wanda ke ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce awwalu ma yuhasabul abdu alaihi as-salatu farkon abin da za a farawa bawa hisabi akai ne shine sallah wannan shi ya ingantacce amma wannan bai inganta ba kun ji wannan kaga duk da yake waɗannan na biyu na ƙarshe ba su inganta ba amma sauran waɗanda mun kayo ne sun sun inganta to in kun ka game duka cikin babin mai bayani game da tsoratarwa ga boli ya taɓa tuwahin mutum akwai waɗanda na inganta da yawa sannan da 'yan kaɗan waɗanda ba su inganta waɗanda inganta sun yi waɗanda ba su inganta ba yawa kaga magana ta tabbata kenan ko don haka jama'a ku yi ƙoƙari ku rinka ku kare kanku daga boli in ka tabbatar da in ka yi boli ka kama ruwa sannan ka tabbatar da boli bai taba tufafin ka ko jikinka ba in kuma ya taba ka yi sauri ka ka wanki don me saboda tsira daga azabar kabari muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku Allah ka sa muna albarka ga karatuttukan ga da mukai Allah ka sa ya zan ilimi mai amfani gare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika